الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا علم الأوكي لا يساك هذا مؤمنا يمتي نلي تنين آه 24 ne ko? 23 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine tara ga watan 11 a shekara ta 2000 da ashirin na lissafin miladiya zamanmu na tara kenan yanzu kunce yau a wannan ranar a tattaunawa da muke akan sunna da muhimmancinta bayan bayanin ma'anarta da kuma tarihin masu inkarinta da shubuhohinsu da kuma martanin da malamai suka yi akan wannan shubuhohi nasu makon da ya gabata inda muka tsaya tattaunawa ne akan littafan shi'a a matsayinsu na firka ta biyu da muka tattauna a kansu ko in ce muke tattaunawa a kansu daga cikin firƙoƙi da ba su yadda da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a matsayin mabubbuga ta addini musamman sunna abinda ake nufi dai abinda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar malamai ta hanyar sahabbai su aqidar su ta gini ne akan abinda suka yi imanin cewa an ruwaito shi daga imamai saboda ganin cewa a wurin su a aqidar su imaman nan duk abinda suka faɗa to daidai yake da abinda Allah ya faɗa daidai yake kuma da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mun fara magana akan littafin alkafi na alkulaini daga cikin alkutubul arba'a kuma ina sa ran abin da nake so mu yi insha Allah yau tattaunawar da zamu yi ya zama mu tsaya kanta dangane da abin da ya shafi alkafi darasinmu mai zuwa sai mu tattauna duka littafan sauran guda ukun da suka rage ko bakwai da suka rage an hada hadda waɗanda suke in an haɗo gaba ɗaya alkutubus samaniya dalilin tsayawar mu har mu ɗan daɗe akan abin da ya shafi shi a na gaya mana wancan zama cewa kasancewar babu waɗanda sunna da aiki da ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai da aiki da ita da yadda da ita da imani da cewa daga manzan Allah ɗin take sallallahu alaihi wasallama babu wanda a wannan abu ya dame su kuma ba su yadda da shi ba irin shi'a kuma suna tare da duk wanda zai taimaka musu akan wannan manufa sawa'un daga musulmi da wanda ma ba musulmi ba akan ganin cewa ba ya aiki da wannan sunna ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zancenmu yau zai tashi daga a cikin abin da na ce mana za mu bi wasu babobi na shi wannan littafi na alkafi mu ji irin yadda mai littafin ya tsara kayansa da irin abin da ke ciki na aƙidu to amma tun da ba maganar aƙidun ne babban abu ba dalilin kawowa misali ne kawai zan kawo maka don ka ga irin yadda aka gina waɗannan irin aƙidun da ba su da asali a ƙur'ani ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a mai da su a matsayin ginshiƙai ne usuli ne har za a iya kafirta mutumin da bai yadda da su ba kuma sannan wanda ya rubuta wannan shine littafi shi alkuleni littafin sana alkafi shine littafi mafi girma a cikin littattafan shi'a shi yasa muka fara da shi irin yadda sahihul bukhari yake da matsayi a wurin sauran musulmi to haka su kuma wannan littafi na alkafi shi yasa tsayawar tamu akai su kansu sun rubuta littattafai da yawa akan shi wannan littafi na alkafi za mu ji wasu daga cikin abubuwan da su malaman su suka ambata na ambata mana cewa shi wannan mutumi Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini an haife shi a shekara ta 255 255 kuma ya rasu 329 aga shekararsa nawa kenan sun ce saba'in yawwa saba'in wasu su ce da biyu wasu su ce saba'in da hudu in a wannan lissafin da na ambata ne saba'in da hudu kenan ko yawwa shekarunsa a duniya to suna cewa daga cikin abin da ya kamata a sani dalilin mai da hankalinsu a kan wannan littafi shi ne wannan littafin a cikin littafan shi a kakaf shi ne wanda mai shi ya rayu a zamanin imamai guda uku daga cikin imamai da suka rage guda goma sha biyun nan to ukun ƙarshe suna cewa wannan mutumin ya rayu a zamaninsu amma abinda ake nufi da mu'asara ba ana nufin ya rayu ko suna da rai ba domin in an bi haƙiƙani wanda aka haife shi ɗari biyu da hamsin da biyar ai kaga saura shekara biyar kenan alhassanul askari imami na goma sha ɗaya ya rasu domin alhassanul askari a shekara ta ɗari biyu da sittin ya rasu sittin daidai to kaga kuwa zai zama a lokacin da ya rasu shi wannan mai littafin yana da shekara biyar a duniya shekara biyar kuwa bata kai ɗalibin ilimi ya fara ɗaukar karatu ba sai dai in za a yi ambaci wasu tatsuniyoyi a jona a ce ya haɗu da kaza ya ce kaza kamar yadda tatsuniyoyin da suka tabbatar da shi imami na goma sha biyun suke suna cewa ya yi zamani da imami na goma shine ali ibn muhammad wanda ake malakabi da alhadi amma ba wai zamani ana nufin yana da rai yana da rai a lokacin da ba suna nufin yana da rai a lokacin da alhadi din shi ma yake da rai ba a gun malaman hadisi wannan abu ne sanannin an ce mu'asara mu'asara ana cewa malaman wannan zamani to idan mutum ya rayu a zamanin da wani malami shi ma dan wannan zamanin ne ko da ya mutu ana cewa akwai mu'asara tsakaninsu sai dai a ce ba su haɗu ba to wannan imami na goma tabbas ba su haɗu da shi ba ba su haɗu da shi ba domin shi ya rasu imami na goma ya rasu a shekara ta ɗari biyu da goma sha biyu ne kaga ɗari biyu da goma sha biyu shi kuma wannan ɗari biyu da hamsin da biyar ai kaga saura shekara wajen arba'in ko yawwa ko bai arba'in ba a arba'in ɗin da yawo talatin da nawa da wajen bakwai ko yawwa talatin da bakwai ko da bakwai ɗin wannan kafin a haife shi kenan kaga ko haihuwa daban fara karatu daban fahimta daban fara riwaya daban rubutu kuma daban duk wannan wani abu ne da ba zai yi ka haɗa su an yi su lokaci guda ba na uku shine almahdi almuntazar wanda ake zaton akwai shi a darasinmu na minhaji sunna mun taɓa yin darussa kimanin hudu ko uku ne ina jin akan wannan mahdi al-muntazar tun daga tatsuniyar haihuwarsa har zuwa abubuwan da suka faru da suwaye ma iyayen kowace ce uwar tasa an ce ku yanga ce 'yar sarkin rum susana sunanta an je an siyo ta a kasuwa saboda duk matansa ba su haihu ba shi alhassan al'askari sai aka samu ta hanyar kuyangar aka aka same shi shi kuma uwarsa ba ciki ta ɗauka nasa yadda sauran mata suke ɗaukar ciki ba a a shi cikinsa a cinya aka ɗauka ba a ciki ba wannan duk a cikin littafan da suke so masu hankali su gaskata a cinya ta ɗauki cikin kuma daga cinyar ya fito aka haife shi to duk dai wannan tatsuniyar ina jin har littafin al-ihtijaj muka ɗauka muka karanta riwayoyi da yawa a ciki na tabbacin cewa wannan mutumin ko wannan abun ko wannan imamin da ake cewa ƙarya ne ba a yi shi ba kwata-kwata ma alhassan al'askari bai haihu ba kuma ƙaninsa ja'afar bayan rasuwar shi alhassan al'askari ɗin akwai ƙaninsa ja'afar sai da ya tsare matan wannasa suka yi idda aka tabbatar ba mai ciki a cikinsu mata dai matan aure sai da ya tsare su gaba ɗaya babu wadda take da ciki shi yasa har suke ce masa Ja'far al-Kazzab su ƴan Shi'a suna ce masa Ja'far makaryaci saboda ya hana tabbatar da wannan mahadin a ruwayoyinsu suka ce bayan an haife shi ya shiga cikin kogo ya ɓuya a wani a garin samurra da ake ce ma surra marra'a a nan yake a cikin sirdab a cikin ƙasa kamar wani kogo can ƙasa an ce yana nan wai har yanzu bai fito ba to shine suka yi kirkiri abinda zan zo in ambata mun shi yasa na kai ga faɗan wannan tarihi bayan wannan zancen da suka faɗa ba zan ce bayan haihuwarsa ba bayan wannan tatsuni da suka faɗa cewa an samu wannan abun ko mutumin sai suka kirkiri cewa tunda ya ɓuya wai saboda tsoron sarakuna azzalumai kasan shi a suna da sha'awar su faɗi sarakuna azzalumai yawwa to sai suka ce saboda tsoron azzaluman sarakuna shi yasa ya shiga wannan wuri ya ɓuya kullum mala'ika jibril yana zuwa da shi yana zuwa masa da abinci koyaushe yana kawo masa ziyara abinci iri-iri min asalin wa ma'u da zuma da ruwa da sauransu kamar da wasu mawaƙansu suke ambatawa wannan zancen dai mun yi shi da yawa a wancan darasi to sai aka samu wani mutum abu umar Uthman ibn sa'id al'amri wannan mutumin sai ya fara fitowa da wata aƙida a gunshiya ana kiranta aƙidar babiya albabiya kuna ji albabiya daga bab ƙofa shi sai zo ya mutane da awa ce shi shine albabu ilal mahdi shine kofa zuwa mahdi shi wannan dan shekara biyun da aka ce ya gudu ya buye saboda azalimai ya buye a rami wannan fa shine mai cecen duniya gaba daya amma ya buye a rami yana tsoron azalimin garin su ba azaliman duniya ba azalimin garin su kawai ya sa ya buya ya tafi da qur'anin gaskiya wanda Ali ya rubuta don ƙur'ani da ke hannun musulmi sun ce na ƙarya ne na gaske yana hannunsa duk ya hana mutane aiki da ƙur'ani saboda tsoron azzalumai ya shiga rami wani ita ce abin da hankalinsu ya ɗauka kenan so kuma shi ne wannan mutumin ya fito shi Usman ibn Sa'id al'amri ya ce shi ne ƙofar zuwa mahadi to sai ya zama duk saƙon da ake so daga mahadi sai a biyo ta hanyar bab da ma aika gaba kaje gun abu ba ta ƙofarsa ba tun da shi ya naɗa kansa ya ce shi ne babi to kuma zai zo musu hadda takarda zai zo da ita ce gashi ya rubuta ga sa hannunsa ya ce in kawo muku babbar fa'idar wannan abun shine zai ce a tara kuɗi za a yi kaza a tara kuɗi za a yi kaza to wani Uthman ibn Sa'id shi ya fara fito da wannan wannan zamanin shine ake kira zamanin al-ghaibatu sughra lokacin karamin buya na imami karamin buya amma duk wannan karami da babban duka ya taso ne ba a sa sunan karami da babban ba fa a lokacin shi Uthman ibn Sa'idin al'amri din ma ba a san akwai wani babban abun nan ba sai da abu ya rincaɓe kai Uthman Usman sai ɗanka Muhammad ya gaje ka Abu Ja'far Muhammad ibn Uthman ibn Sa'idin al'amri ya rasu a shekara ta ɗari uku da hudu ɗan gidan wannan Uthman ɗin ne sai ya gaji wannan daular da mulkin da kuɗin da abin da ake samu dai na fa'idoji yana gaya wa mutane cewa shi ne a madadin babansa wajen kawo saƙo daga mahadi zai ce mahadi ya ce ku kai kaza ku yi kaza a tara kuɗi a taimakawa wani a tara kuɗi a yi kaza kaga dai ƙofar gina kai ta samu na addini to bayan shi sai aka samu abul qasim al-husayn ibn ali an-nubakti ko da ke wannan yana cikin baya cikin waɗannan babi babi aka samu dai wani bayan shi wannan muhammad abin nan shine muhammad ibn usman bayansa aka samu wasu aka samu wasu sai rikici ya fara shiga ka san lamari idan akwai harkar kuɗi to dama za a samu rikici tunda kowa kuma ya san ƙarya ne musamman su masu tara kuɗin sun san ƙarya ne ba imam ɗin a ramin baya ciki ɗan ya san baban akan ƙaryar yake shi ma wanda ya gaji wannan ya san duk akan wannan cin abinci kawai suke yi don haka sai da rikici ya rincaɓe sai aka kulle ƙofar sai aka ce babiya ta ƙare sai aka ce an shiga alghaibatul kubra imam ya ɓuya babban ɓuya sai kiyama zai zo to tun daga wancan zamanin har zuwa yau a zamanin algaifatul kubra ake a duk ɗan shi'a ana cikin algaiba wace alkubra ba zai zo ba sai lokacin da kiyama ta kusa Allah zai fito da shi daga gun ɓuyarsa kuma zai kawo mutane alkur'ani na gaske sai a fara aiki da shi a lokacin kaga shi kenan iya kwanakin aikin ƙur'ani a kusa da ƙarshen tashin kiyama ne daga zuwansa ‘yan kwanakin da za a yi na aiki da alkur'ani kuma shikenan sai kiyama ta tashi magana ta ƙare amma daga cikin manya-manyan ayyukan da zai ina jin mun taɓa faɗa a nan ma bayan darasin min hajji suna mun taɓa maganar daga cikin ayyukan da zai zai je madina zai fara zuwa makka za a yi masa mubaya a bainar rukuni wal maqam tsakanin alhajar al'aswad da makama ibrahim a nan zai tsaya mutane su zo su yi masa mubaya'a ga mahadi ya zo ga jikan annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam to kuma sannan zai ruguza ka'aba zai ruguza ka'aba aiki daga cikin aikin sa wai za a sake gina ta sai kuma ya tafi madina ya zo kabarin manzan Allah sallallahu sallama a tone abubakar da umar a fito da su su masu fadar a cikin riwayoyin shi'a suka ce in an fito da su za a same su danyu yadda aka sa su aka binne a ran da aka binne su haka za a fito da su to kuma zai a gicciye su kun san gicciyewa ne sa su a cross a tsire su to sannan sai a tabbata kafin a tsira sai an tabbatar musu da zunubin dukkan al'umma baki ɗaya duk a kansu yake duk zunubin da aka yi tun daga zamanin annabi adamu har kiyama ta tashi to duk akan abubakar da umar yake duk zinar da aka yi laifinsu ne duk satar da aka yi laifinsu ne ko mai aka duk zalunci duk laifin abubakar da umar ne shi mahadin daga cikin aikinsa da zai zo ya yi shine tabbatar musu da wannan laifin za a tsaya a ta karantawa ai ta karanta zunubinsu ai ko karanta sunayen wanda suka rayu daga annabi adam zuwa tashin alkiyama ya isa aiki ballantana kowa sai an karanto laifukansa duk laifukan nan kowa wanda yake zaune a nan da duk wanda yake duniya duk laifinsa to sai a ɗora abubakar da umar kai wannan irin kiyayya ban taɓa jin irin ta ba wannan fa jikan annabi ne haka zai wa abokan annabi sallallahu alaihi wasallam in ji aƙidarsu saboda dama su auren sun riga sun kafarta su kago ko wannan mahadin ai kai kai fatan kada yazo ko ba ka bane babu muminin da zai fatan wannan mahadin yazo inda irin aikin da zai ke to alhamdulillah dama ba shine mahadin ba wannan mahadin shi'a ne Allah ya tsare to wannan mahadi almuntazar in kun yadda da akwai shi sun ce bayan mutuwar babansa aka samu ɗaya daga cikin matan tana da ciki aka haife shi a shekara ta ɗari biyu da sittin da biyu kun ga bayan mutuwar uban da shekara biyu ma ke aka samu labarin cikin sannan kuma aka haife shi ko in ce kai lokacin 262 shine ya shiga gaiba ya ɓuya to tun daga nan fa har yau ba wanda ya ji labarinsa duk wannan babi babin babin sun ci kudinsu sun kare sun tafi an rufe kofar an ce sai iyama to abin da ya sa muke wannan zancen an ce alkulaini ya rayu a zamanin waɗannan amma fa kakkaf cikin littafinsa wannan alkafi babu riwayar mutum ɗaya daga cikin waɗannan akwai kuma wasu ƙarin mutum biyu akwai abul qasim al-husayn ibn ali an-nubakti shekara ta 326 ya rasu 326 saura shekara uku shi kansa ya mutu shi kulaini don shekara 29 shi ya rasu wannan kuma 326 ya mutu kaga sun rayu dai lokaci guda na hudun shine abul hasan ali ibn muhammad as-summari shi kuma daidai shekarar da kulaini ya rasu shi ma anan ya rasu 329 to shine malamai suke cewa suna mamaki in dai ya rayu a wannan lokacin ya kamata ya zama yana da riwaya ko da wasiɗa ko da wasiɗa a kun san wasiɗa ya ce wane ya ban labari daga wane wanda an san ba su rayu ba kamar misali wannan mai shi abu umar wannan usman ibn sa'id al'umari babi na farko ko ɗansa kuwa ɗari uku da hudu ya rasu za su iya haɗuwa tunda shi ɗari biyu da hamsin da biyar aka haife shi har ya girma wannan yana nan don haka ya kamata a ce an ga riwaya shi alkulaini ya ce haddathani wane malami na sunansa abu ja'far muhammad bin usman bin sa'idin al'amri to babu wannan babu riwaya har yanzu daga nubakti babu riwaya daga wannan wato abul hasan ali bin muhammad summari akwai mamaki wannan ko babu amma sai kaga ya tafi a cikin littafin ya kawo maganan ma da babu isnadi gaba ɗaya na ɗauko mana na asalin sa guda ɗaya gashi nan wani da ɓera da waye ma har sun fara ci wani shine usulul abin nan usulul kafi asalin ba sharhin ba asalin wanda ba sharhin ba to a ciki zaka ga isnadi in an dai an ce isnadi tunda yanzu ku yan makarantar isnadi ne kun san harkar isnadi da al-Imam al-Bukhari zai ce maka haddathani Muhammad ibn Ja'far Gundar haddathani wani haddathani wani haddathani wani har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko to shi wannan daga irin isnadin da zaka ji yana kawowa misali nan zaka ji ko da ya dauko daga littafin wani wanda yake dama akwai shi irin su Ali ibn Ibrahim al-Qummi yace maka Ali ibn Ibrahim ya ce kaza da yawa kuma zaka ji an ce iddatun min ashabina yanzu ka duba wannan riwayar ta goma sha shida a shafi na saba'in da tara wannan shafin farkon za ga abin da za ka fara gani menene iddatun min ashabina ko wani adadi daga sahabbanmu ma'ana kamar yanzu in zo in ce mutanen masallacin da nake sallah sun bani labari da Allah an kawo muku wannan hadisin yayin me matsayinsa to wannan fa a haka aka rubuta wannan littafin da yawansa na ba ku labarin hishamani hisham ibn al-hakam da hisham ibn salim al-jawali'i ko wanda su ne manyan mushabbiha ana da'awar cewa suna cikin ɗaliban ja'far as-sadiq ana da'awa amma za ka ga riwayoyin da za su kai daga kulaini zuwa gare su wani adadi ne su ma mai yawa shi ne malaman suke mamaki ya za a yi tsolis sanad wannan sanadi mai tsawo haka zuwa waɗannan bayan Allah ya kamata a ce gajere ne in dai da gaske wannan mutumin ya rayu a shekarar da aka ce ya rayu cikinta duk da dai na gaya mana dama mutumin shi kansa an dai faɗi ya rayu a gu kaza malami ne ko a bagada da komai amma detail ɗin da aka samu a kansa ba shi da wani yawa asalin labarin rayuwar tasa ba ta da yawa gaba ɗaya da za a iya cewa yanzu idan ka je ka samu littafin tahzibul kamal na almizzi ka zo sirar alamin nubala na azzahabi al'imamu shafi'i labarinsa ya kai wajen shafi ɗari hudu labarin al'imamu shafi wajen shafi ɗari hudu wani kamar kusan rabin mujalladi haka manya-manyan malamai irin su bukhari su haka za ka gani duk zance kamar da dai na gaya mana makon da ya gabata tafiye-tafiyensa ma sai da aka yi map yanzu yana nan za a gaya maka gaba ɗaya tafiyar da al'imamu bukhari wannan dai mun gama zancensa ba ka samu wannan akan wannan malamin ba to akwai maganganu da su kansu malaman shi'a suka yi dangane da shi wannan littafi da kokwanton da suke da shi akan wannan matsala zan fara da maganar wani wai sunansa abdul rasul al-gifari malamin shi'a ne haka za ka ji su a wurinsu ya halatta za ka ji abdul hussein suna nan da yawa abdul hussein akwai abdul hussein sharafuddin mai littafin al-muraja'at ai kun san shi ko ba ku san shi ba to alhamdulillah gare da ba ku san shi ba yana cikin littattafai waɗanda shi'a suke sayan su adadi mai yawa ko kuma su buga adadi mai yawa a ta rabawa sun fasara shi zuwa turanci har a ƙasar nan tamu ana nan ana raba na turancinsa ga manyan mutanen ƙasanmu sai a zo babban mutum daga cikin inda an ce manya a najeriya ko kun sani yawwa da masu mulki ko a siyasa ko masu mulki na sarauta a zo masa ziyara a nuna masa sun sun sun ana nuna ana girmama shi bayan ko a zuciya duk wani mai mulki ba dan shi ba azzalimi ne kafiri ne ya dau ya gaji abin da ba nasa ba in suka zo za su yi sun sun sun haka su nuna kamar suna tare da shi su kawo masa littattafai to suna nan suna ta raba shi haka littafan tijjani samawi wani mutumin morocco da yake san francisco yanzu ko in ce dai sani na tun 2003 yana zaune a can ban sani ba ko ya bari ko da ke lokacin da aka yi zanga-zangan nan ta zamanin yan wata yan shekarun bayan nan 2009 ne zuwa nawa da aka yi a tunis tunisiya ba dan morocco bane kai so ne dan tunisiya ne an masa hanya ya koma tunisiya to ban sani ba yana nan da ransa ko baya nan ban sani ba ya rubuta littafai da yawa daga cikin bal littafansa ma sun fi na na Abdul Hussein Sharafuddin yaduwa a nan mu ai kuna ji ana wani littafi ana zance wani littafi sun mahtadaitu ko an fassara shi zuwa turanci to na shi wannan Muhammad Tijjani Samawi ne an masa raddi da yawa malamai sun yi aiki a kansa ana dai bukatar ɗaliban ilimi su fassara shi da turanci mai ƙarfi don ya samu yaduwa shi ma raddin da aka yi masa to wannan mutumi sunansa abdulrasul al-gifari yana cikin wanda suka yi ta haƙiƙin wannan littafin na alkafi in an ce ta haƙiƙi shine editing a yi aiki akan littafi a yi editing littafi yana cewa kafura alhadithu haula kitabin raubati inda al'ulama'i zance ya tsawaita ya yawaita a wurin malamai dangane da littafin arrauba na gaya mana littafin alkafi an kasa su kashi an kasa shi kashi uku ko akwai al'usul akwai alfuro akwai kuma arrauba to shi ita rauda din shine juzu'i na takwas juzu'i takwas ne manya haka biyar su ne wannan usul din uku furo sai kuma wannan guda ɗaya an biyu furu sai kuma wannan guda ɗaya shine arrauba guda takwas kenan ko yawwa to yake cewa an tattauna da saɓani mai yawa tsakanin malamai almutaqaddimin na can baya ma sun yi saɓani فمنهم من جعله بين كتاب العشرة wa kitabit taharati akwai wanda ya sanya wannan kitabun rauda din ya sanya shi a cikin asalin littafin kafin sai aka aka sanya shi tsakanin kitabul ishra ishra shine ishratin nisa zama da mata zaman iyali yawa da kuma kitabut tahara a wannan tsakanin aka sa shi wa minhum man ja'alahu musannafan mustaqillan cikin malamai akwai wanda ya ɗauke shi ma wani littafi ne independent littafi na daban ba a cikin shine mustaqillan anil kafi ba a cikin kafin ma yake ba wa qismun thalithun kai akwai wani kashi na uku na malamai ma taraddada fi nisbatihi lil musannifi wanda suke kai kawo akan anya wannan littafin ma na kulaini ne yanzu kamar a zuwa ɗauko maka kitabu badi'il wahyi na sahih bukhari sai a zo a ce maka ai ana jin ma ba bukharin ne ya rubuta ba akwai misdaqiya ga sauran abin da ma ya rage na bukhari ai kaga za a yi ta kokonton shi kansa ma bukhari to haka wannan shi littafin yake arrauba da yawa suna wasu ma suka ce kai wannan ba ma littafin sa bane ina jin wannan na baku labarin ko makon da ya gabata ita bal fi kalimati ba'd al mutaakhirin a wurin wasu malaman yan baya baya nafahu an alkulaini ya ce ma wannan littafin samsam ba na kulaini bane wa nasabahu ila ibn idris sun ce na ibn idris ne sahibu sara'ir mai littafin as-sara'ir qala al-maula khalil al-qazwini akwai wani al-khalil al-qazwini yana cewa ar-rawda laysa min ta'lif al-kulaini wannan littafin rawda din baya cikin abin da kulaini ya rubuta bal huwa min ta'lif ibn idris yana daga cikin abinda ibn idris ya rubuta wa in sa'adahu fil akhir ba'd al ashabi duk da wasu daga cikin malamai sun taimaki wannan ra'ayi wa rubbama yunsabu hadha al qawl al akhir ila al shahid al thani wannan kaulin na uku cewa ba ma nasa bane wani daga cikin malaman su wanda in an ce a shahidi sani shi ake nufi yana cikin wanda suka faɗi wannan suka ce amma walakin lam yathbut wanda ya faɗi wannan daga wurin sa na kawo muku wannan maganar wani littafi ne na shi Abdul Rasul din Al-Ghifari sunansa Al-Kulaini wal Kafi yana nan a cikin majmu'al littafan Shi'a Al-Kulaini wal Kafi akan sai rubuta kago in kana son ka ji labarin Al-Kafi to ai wannan littafin yana cikin alal akalla littafan da zaka ji na karanta mukaddimarsa yana magana cewa wai irin aikin da yawa kulaini ya yi wa bukhari ya ba da kariya ga bukhari saboda shi wa bai yadda da ta'assubancin mazhaba ba wannan abin da yake faɗa tuhume-tuhume ne da ake yi kamar yadda masu tuhumar bukhari ne to shi ma kulainin duk tuhuma ce ya kawo wasu abubuwan ya kare to amma duk da haka ya dai faɗi wannan zancen a cikin bincikensa cewa kitabun rauba daga cikin malaman shi'a ko wanda yake cewa ba ma na kulaini ɗin ba ne wannan shine dai mahallin nan sannan daga cikin abin da zai nuna maka matsalolin wannan littafi na alkafi shine adadin babi babi babi da ke ciki wasu daga cikin malaman su su ce akwai babi talatin da biyu kamar da wani baharul ulum ya ambata a cikin littafinsa alfawa'idur rijaliya almirza an-nuri shi kuma ya nakalto daga ash-sheikh Hussein al-Baha'i al-Amili mai littafin usulul akhyar ila usulil akbar shi kuma yana cewa kulaini sannafa kitabahu al-kafi wa annahu yastamilu ala 30 kitaban wancan ya ce littafi talatin da biyu ne wannan ya ce littafi nawa talatin wannan kaga ita ma menene matsala ce hatsusi ya faɗi wannan shi ma ya ce littafi talatin ne a ciki in an ce littafi abin da ake nufi ai za ku ga a cikin littafai manya ina za ka ji an ce kitabu kaza kama a ce kitabu sala sai kuma a ce babun ko yawwa sai a ce babin kaza babin istiqbalul qibla babin kaza babin kaza to wannan kitab kitab din adadinsa alkafi wannan su ce talatin da biyu wannan su ce talatin wannan ba abun ila wani ya ce wannan ba abun mamaki bane tunda a wasu littafai da yawa ana samun irin wannan amma abin zancen shine wannan fa littafi ne daga cikin usul wanda masu shi suka ce an ɗauka an kai wa mahadi a cikin rami ya karanta ya ce haza kafin lishi'atina ya ce duk abin da ke cikinsa daidai ne mun yadda da shi to kuma a zo a samu wannan abin a ciki irin su al'imamul bukhari kuwa na'am shi ne ya ɗauki su shi'a sun ɗauka al'imamul bukhari ko wani hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ke cikin bukhari ku ɗauka ni nace su sun ɗauka haka ahli sunna suka faɗa a'a al-imamu al-bukhari ya zagaya ya zagaya ya yi karatu ya yi ilimi ya ɗau hadisi a gun malam wani da malam wani da malam wani kuma shi ƙarfan mutum ne wajen haddasa kuma sannan yana kiyayewa a gun wa zai ɗau karatu ba gun kowa yake ɗauka ba to idan bai yarda da mutum ba ma kawai sai ya rabu da shi ba zai ɗau hadisinsa ba an fahimci abin sai ya zo ya tattara hadisai daga cikin dubban hadisai da ya tattaro ya ruwaito ta hanyar malamai sai ce zai kalailaye zai tantance zai fayyace ya fitar da duk wanda yake akwai wata 'yar matsala a ciki zai cire zai tattara iya wanda ya gamsu cewa sun inganta shi ne ake nufi da sahihul bukhari an gane kuma malaman musulunci suka duba hanyar da ya bi suka ce iko gaskiya wannan mutumin abin da ya ambata ya cancanta ba wanda ya ce an ɗauki littafin an kai wani rami an tambayi wani ya ce mun yadda maganar istihadin al'imamul bukhari ne ya tattara hadisan ya ce na gamsu da ingancin waɗannan kuma malaman duniya duk suka karɓa malaman sunna suka ce gaskiya lura da abin da ya yi wata rana fa ya je iraki al'imamul bukhari na baku wannan labarin kuma kun sha jin samadi a gun malamai suka ce bari su gwada shi a gwada haddasa aka samu malamai suka kawo hadisai guda ɗari sai aka rikita su a ɗauko isnadin wannan sai a jona shi da matanin wancan a ɗauko matanin wancan sai a jona shi da isnadin wannan ai kun san dai isnadi kun san matani yawwa gundarin magana ta manzon Allah shi ne ake cewa matani isnadin silsilar kuma a ce haddazana wane wane har zuwa manzo sai ake cewa isnadi kowanne hadisi su sun ɗauka kawai ko matanin ya haddace ko kuma iya isnadin ya haddace da suka rikita suka kawo masa suka ce yaya wannan hadisan suke aka karanto masa wannan ya karanto haddazana wani haddazana wani haddazana sai ya faɗi wani matani daban sai ce ban san wannan hadisi sai karanto wani su karanto kai wani sai su gaya masa da isnadi a hada da wani matani sai ya ce bai sani ba har guda ɗari ya ce sam sam shi bai san su ya ce amma abin da yake tsammani ya faru shine kaza ya juya musu kowanne isnadi ya jona shi da mataninsa ya sake haddato musu ya sake karanto musu ya ce wannan shine abin da na ji daga malamai to irin wannan kwakwalwar ka zo kana zancanta da su buleni ai abin dariya ne ba Allah ya kyauta daga Allah ne ya so ya tsare maganar manzansa sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta da wannan tsarin su fa waɗannan mutanen kamar da na faɗa sai a ƙarni na tara zamanin wannan a shahidu sani kafin shi an fara zancen za a yi wani abu zancen a fara zancen hadisi sahihi da'ifi a fara aiki da ilmin rijal da wani naƙadi da me duk babu shi duk wannan kafin haka aka tattaro shi aka same shi babu wanda zai ce maka ga wanda ya gaya ma wani tabbace gashi a hannuna amma bukhari yanzu in dai ka san malamai da suka san meye sahihul bukhari haka sahihul muslim da sauran littattafai sun san inda aka tara ai na sha gaya mana cewa duk mutumin da yake fa akwai sunansa a cikin waɗannan littafan to an san shi an san daga ina yake an san malamansa an san mai rauni ne ko mai ƙarfi ne duk an riga an faɗa an gama aiki rashin sanin wannan ne yasa wasu suke irin wannan kokonton ake ta baba saboda babu wani addini da yake da wannan khisisa din daga cikin khasa'is na wato tsare addini irin wato sunna musuluncin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan duk wata hanya da ta karkace to ba ta da isnadi haka da ka ake yi in ka zo gun sufaye ku dama an saba mafarki wani ne ya tashi ya yi mafarki da ya ga wane ya ce kaza don haka a fara kaza wani ku zance ne ba a ɗaukar addini ta haka addini shine a kawo wannan wa ya gaya maka wane ne ya gaya mu shi kuma wa ya gaya masa ya ce wane ne ya gaya masa haka aka tattara waɗannan hadisan ba tatsuniya ba ce to amma su akwai wannan rikici da'iman wa abadan a tsakaninsu akwai tanaƙubi na mawƙifin malamai ma'ana malaman shi'a maganarsu ba ɗaya ba ce dangane da abin da ya shafi wannan littafi na alkafi irin maganar da ba za ka ji ta ba dangane da bukhari abdul hussein sharafuddin wanda nake baku labari da yanzu mai littafin al-muraja'at yana cewa shi faga shi ɗan madrasa usuliya ne ɗan madrasa usuliya ne ba ɗan ikhbariya ba ne ba shi yasa makon da ya gabata mun yi magana akan ikhbariyun da ko akhbariyun da kuma suwa ne usuliyun usuliyun su sun yadda da a yi ijtihadi a karanta usulul fiqh hujja a wurinsu suna cewa qur'ani da hadisai da ijma'i da hankali ba sa cewa kiyasi sai su ce hankali su ko ikhbariyun ba su yarda da wannan ba gaba ɗaya da ƙur'ani da sunnar da ijima'i da komai an markaɗe shi cikin maganganun a'imma duk abin da suka faɗa ko wani ya ce maka sahihi ne wani ya ce da'ifi wani ya ce maka muwaffaq wani ya ce majhuli irin terminologies da suke amfani da su kawai ba ruwanka kai aiki da shi shine abin da Allah ya ce ai kuma maganar wannan ta fi Qur'ani muhimmanci wannan shine maganar ikhbariyun haka addinin nasu yake to Abdul Hussein Sharafuddin duk da matsayinsa na cewa yana cikin usuliyun yana cewa wa ahsanu ma jumi'a minha yana zancen littattafan Shi'a yace mafi kyawun abin da aka tattara na littattafan Shi'a shine sune al-kutubul arba'a littattafan nan guda hudu allati hiya marji'ul imamiyyati wanda su ne madogarar makomar inda imamiyya suke kuma in ya ta imamiyya yana nufin shi'a imamiyya fi usulihim a harkar su ta aqida wa furu'ihim da harkar su ta fiqh min as-sadr al-awwal ila hadha az-zaman tun daga zamanin farko na shi'anci har zuwa yanzu in ji shi yace wahiya waɗannan littafai guda hudu su ne al-kafi shi ne wannan da muke magana a kai na muhammad bin yaqub al-kulaini da at-tahzib na at-tusi da al-istibsar shi ma na at-tusi tusin guda ɗaya duk shi wannan shi wannan da kuma man la yahduruhu al-faqih na ibnu babawayhi al-qummi muhammad ibnu ali ibnu babawayhi al-qummi shekara ta 381 shi kuma ya rasu shi ya rubuta man la yahduruhu al-faqih duk za mu zo mako mai zuwa insha Allah a kansu za mu yi magana to sai ce waɗannan su ne littafai ginshiƙai guda hudu bari ku ji sai ce wahiya mutu kun ji dai abin da waɗancan suka faɗa akwai kokonto akan wani ma daga cikin littafan nasa ne ko ba nasa bane ko to amma gashi shi wannan sai yake cewa wahiya mutawatiratun an samo su ne ta hanyar tawaturi kun san tawaturi irin hanyar da aka samo alqur'ani da wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaturi shine hadisin da waɗanda suka ruwaito shi adadi ne mai yawa yawan adadin ya fi ƙarfin a ce hankali zai karbi cewa zama suka yi suka haɗu suka ƙirƙiri ƙarya suka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace tsabaka ta malamai wannan shine ma'anar tawaturi ai najan daliban ilimi dai duk kun san meye tawaturi ko mutawatiri to sun ce wai wannan littafan gaba ɗayan su in fa mun zo kun ga yanzu muna kan kafi to haka sauran za ku rika jin me yake cikin su me dalilin da yasa aka rubuta su amma fa an ce dukkanin su mutawatirai ne za ku sha mamaki zan zo da at-tahzib za mu karanta muqaddimar sa insha Allah tare da ku me littafin tahzib ai na ba ku labari shi at-tusi cewa yi lura ya yi da yawan tufka da warwara da suke cikin hadisai na shi a gaba ɗaya a littafan a nan wurin sai a ce abu kaza halal ne a can a ce haram ne yanzu Allah kana samun wani a cikin littafan hadisai ba zancen qur'ani ba hadisan manzon Allah ba ka samu waɗannan abubuwan irin wannan yace kai za ka samu kai kuma dai bari sai mun zo karantawar kar ba ta baki na akai yana nan insha Allah za mu karanta haka al-istifsar da wani sai ce wa hiya mutawashiratu wa madaminuha maqtu'un bi sihhatiha ba wanda ya taba fadin wannan zancen amma shi ya faɗa yace wa madaminiha ko wa madaminuha abinda waɗannan littattafai guda hudu suka kunsa maqtu'un bi sihhatiha cewa ingantattu ne to wani abu ne da babu wani tantama ba kokonto a kansa duk ingantattu ne to ga mai littafin muraja'at ga abin da ya faɗa amma sai ka zama wani wani shi'a kila ma bai san ma littafan ba yazo yana maka wannan irin surutu ai mu littafan mu mu ba mu ce akwai ai duk ingantattu bai malaman ku gashi abin da suka ambata sai kamar ko da ke kamar da na gaya muku wancan mako sai ya zame ya ce ai ra'ayin wancan malamin ne shi baya ganin wannan ra'ayi kama wani malami Allah ya kyauta bayan gaba ɗaya wallahi koyi haƙuri magana sai muke yi ta mutum ya faɗi abin da yake da yaƙini a kansa ba magana sai ta suka marar asali marar dalili ba amma in ka ce duk shi'a ba malami wanda ya cancanci a ce masa malami ba na jin za ka yi ƙarya in an ce malami wanda ya san ƙur'ani ya san fassararsa ya san kutubu tafsir na'am malamansu sun kwafi maganganu sun rubuta da yawa gashi nan sun rubuta littafai rubuta littafi daban ilimi daban yawa rubuta littafi daban ilimi daban kamar yanzu ka ce challenge ne a cikin manya-manyan malaman shi'a ina mahaddata alkur'ani irin yadda za ka ce tabbace su bin ba su usaimin duk gaba ɗaya sun haddace alƙur'ani to babu malamin shi'a ko kumaini bai haddace ƙur'ani ba duk gaba ɗayan su ba ruwansu da ƙur'ani saboda ba harkar su bace ba sa san shi a gaba ma kwata kwata to amma za su zo suna suka suna sa maka kokonto kai ana ka addini to waɗannan malam ibnu tamiya shi yasa ne maganar da zan faɗa shine yake faɗa cewa duk cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama babu wani wanda yake malami ne da aka yadda malami ne malamin da ya san ma'ana wanda ya san ƙur'ani ya san tafsirin ƙur'ani ya san hadisai ya san sharhin hadisai ya san fiƙihu ya san usulul fiƙi ya san waɗannan al'amura wanda ya cancanci a ce masa malami ya ce to duk al'ummar manzan Allah ba a yi malamin da ya cancanci a ce masa malami kuma a same shi ɗan shi'a ba ya ce ba a taɓa yi ba in ji ibn tamiya in dai malami ne wanda ya cancanci sunan malami to gaskiya malaman shi'a ba su kai a ce musu malami Allah dai kyauta to sai ce wa hiya mutawatiratu wa madaminuha maqtu'un bi sihhatiha abinda wannan littattafai suka kunsa guda hudu ingancin su babu kokonto sai ce wal kafi shi wannan alkafi din aqdamuha shi ya fi su daɗewa wa a'zamuha shi ya fi su girma da daraja a gunsu wa ahsanuha shi ya fi su kyau wa atqanuha shi ya fi su wato inganci da tantancewa da kuma wato kalailaicewa yawa ya fi samun itqani an kyautata shi yadda ya kamata in ji abdul hussein sharafuddin a cikin wannan littafin na al-muraja'at muraja'a ta ɗari da goma a ciki ya ambaci wannan a shafi na ɗari uku da talatin da biyar a bugun daru sadiq da aka rubuga shi a beirut da ka ga zancen waɗannan mutum ya zo yana maka maganar cewa su ba su yarda da littafansu ingantattu ba gaskiya fa ba ingantattun ba ne amma aƙida ce shi wannan ya faɗa amma haƙiƙanin gaskiya ana zancen a sa su a faifai a bi menene ke cikinsu to ba dai zancen kalmar inganci ba maganar usuliyun da ikbariyun mun yi shi ba sai an maimaita wani abu da farkon fara sabanin da makamancinsu abin da ya shafi kafi kaɗan ne abin da ya rage zan ambata mana sai mu ɗan bi wasu daga cikin babobi mu ji me wannan mutumin ya faɗa a cikin wannan littafi nasa na farko a cikin abin da ya shafi takhabbut ima a cikin harkar ilimin hadisin shi kansa ilimin hadisi ba iya alkafi ba Muhammad Hussein Fadlullah ɗaya daga cikin malaman shi'a Lebanon duk Lebanon ba malami irin wannan a cikin shi'a ba irin ba su Hassan Nasarallah ake faɗa ba sa ma tafiya daidai da Hassan Nasarallah shi malamin shi'a ne balarabe da yake bai miƙa wuya ɗari bisa ɗari zuwa ga makarantar Iran ba, amma shi'ancinsu suke yi a matsayin sun yadda da shi'anci, shi yasa malaman da Iraki da Iran ba su yadda da shi ba, irin yadda nasu in baku labarin na yake ne, ba a wani littafin ba ne, a waya ne, jiya-jiyan nan labari ya fito wani malami kamalil haidari da nake baku labarinsa makon da ya gabata an rufe ofishinsa a ƙum an ana nema dai za a kore shi saboda me wani tsohon zance ya yi shi ne ake nanata shi yanzu ana tuhumar ahalus sunna su ne masu kafurta mutane kasa yana daga cikin abin da shi'a suke talla cewa makarantar ahalus sunna su ne masu takfiri ƙungiyoyin kafirta mutane daga makarantar ahalus sunna suka fito har ana da a ce makarantar ibn taymiya da ta dan abdul wahab su ne suka creating su bin laden su isis su mai ai haka ake faɗa da sufaye da shi'a sun samu wannan sun makale masa kai kamalul haidari a cikin wani darasinka sai yake cewa a cikin an ce a taro ne maka ya faɗa kuma ya nanata a darasi cewa shi fa a ganinsa maganar a ce makarantar ahalus sunna su ne suke kafirta sauran musulmi ya ce gaskiya ko haka ne to ba iya su ba ne shi bai yadda da wannan zancen ba ya ce madarasar mu ta shi'a in ji shi ba abin da ke cikinta sai wannan kafirta duk wanda ba ɗan shi'a ba yace mu ma haka muke bal sai wata da'awa ina jin ba manta ba a cikin ɗaya daga cikin darussan mu amin haji sunna na zo da wani bidiyo a waya na sa mana shi a karatu har kuka ji shi yace babu wani malami da ya sani daga cikin waɗanda an yadda malamai ne wanda bai yadda cewa duk ahlus sunna kafirai bane duk wanda ba dan shi a bakafiri ne yace wannan ita ce aqidar kuma yaushe za a zo ana tuhubar iya makarantar sunna su ne masu kafirta mutane to an ce ya ya taba wani abu yanzu ana can dai in labarin ya karu ma gaya muku Allah ya kyauta ni abin da zai dami mutum shine yadda wa a zamanin nan ahli sunna musamman waɗanda ba ɗaliban ilimin sosai ba wanda dai kawai yace shi ahlus sunna ne yana zuwa masallaci ana sallah da shi shi yana ga kamar ya gama aiki a addinin ba karatu ba komai sai mu ta yawo yanzu a Facebook sai an koro mu da shubuhohi mu zo muna ta tambaya dole fa mu koma makaranta kowa ya koma makaranta a koyar da shi usulus sunna su yanzu shi a abin da suke yi ka je Kano ka gani ka je wurare sun zauna suna da makarantu marakis a ɓoye littattafai suke ta'asilin yara ƙanana su zaƙulo yara masu ƙwaƙwalwa su haddasar da su wannan harkar ta shi'a kuma a zo a yi ta yaɗawa amma mutane su zo mu kuma a zauna ana wasu abubuwan da ba haka ya kamata ba in ka yarda da sunna ka yarda da ƙur'ani to dole ka bashi kariya kuma ba a bashi kariya da jahilci da kawai naji malin wani ya ce a'a sai ka zauna ka yi karatu ka mallaki naka karatu a kitabul hujja zan karanto mana wasu daga cikin babi babi kawai na a ai ban gama makaranta wancan din ba ko yana cewa inna hunaka fawda akwai rikici mai fadi ahaqat bil ahadith al waridati an al a'imma wanda ya kewaye hadisan da aka rawaito daga imaman nan shi fa Muhammad Hussein Fadlullah shi yake fadin wannan min wadda'il hadisi daga cikin waɗanda suka kirkiri waɗannan hadisai alladhina kanu la yaktafuna bi naqli al ahadith al mawdu'a bi shaklin mubashir basu wadatu da kawai nakalto su ruwaito hadisai na ƙarya ba bal ba wannan kawai ba kanu yadussuna ha fi kutubi ashabil a'immati suna cusa waɗannan hadisan na ƙarya a cikin littattafan a'imma malami ne na shi a babba a Lubnan yake faɗin wannan to yanzu yaushe zaka zaka dauki wani daga cikin waɗannan littafan a matsayin littafan da za a dauki addini a cikin su kuma a haka suke cewa duk wanda bai yarda da wannan ba ko a cikin ahlul baiti yake to azaba samanin ka masa za a yi barin karanto muku gashi nan a cikin mir'atul uqul babi yasa gashi ga babin yace babun fi man arafa alhaqa min ahli albayti wa man ankara a cikin ahli albayti ko mutum ahli albayti ne shi zurriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaskiya kuma gashi shi dan ahli albayti ne amma ya kibinta ya inkari to ga azabar da za a yi masa a wannan riwayar a cikin wannan babi yana cewa daga al-Husayn wannan fa kafin ne tare da sharhin samiri'atul uqul kun san shi makon da ya gabata ma na zo da shi shi al-husayn ibn muhammad yake cewa an mu'alla ibn muhammad qala haddathani al-washa qala haddathana ahmad ibn umar al-hallal qultu li abi al-hasan yace na cewa abi al-hasan akhbirni amman anadaka wa lam ya'rif haqqaka min waladi fatimata ba mu labarin hukuncin wanda ya maka girman kai bai san haƙƙinka ba daga cikin ‘ya'yan Fatima, imami ne ake tambayar mutum ko ɗan Fatima ne amma in ya ƙi yarda da kai a matsayin imami, huwa wasa sai ya ce huwa wasa'irun nasi sawa'un fil iqabi sai tambaye shi da shi da sauran mutane wanda ba ahalil baiti ba daidai suke a uquba faqala sai ya ce kana ali ibn al-husayn kakana ali ibn al-husayn yana cewa alaihim dhi'fal iqabi su ahlul bait da suka kiyarda da wannan aqidar to uquba su ninki ce wai to wannan fa wannan mai girmama ahlul bait ne ya rubuta wannan to kuma ga irin abubuwan da suke cikin sa shi yasa nake gaya mana kullum rashin sanin meye a cikin littafan shi'a shi yasa har za a kawo maka shubuha wannan guda ɗaya na karanta a cikin wayoyi da yawa ku bari mu bi anawinin babu ko lokacin ya kare gaba ɗaya kawai sai a tsaya so nake ai mu gama kafi ba za mu saki dawowa ba na to mu karasa yawwa a kitabul hujja kawai babi babin topic din zai rika karantowa ba sharhi ba komai babi babin da yake sawa yace babu al-ittirar ila al-hujjati babu طبقات الأنبياء والرسل والأئمة باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام hujjar Allah ba ta tsayuwa a bayan ƙasa sai da imami in ba imami babu babun annal arda la takhlu min hujjatin ba dama a ce ƙasa tana nan kuma babu hujja hujja ana nufin imami sun ce in dai kaga ƙasa ta zauna bata zagonye ba to akwai imam in ko ba imam a bayan ƙasa to ƙasa za ta zagonye duniya za ta tashi a ciki ya kawo wannan باب أنه لم لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة إن با كوا الدنيا سي متم بيو تو دينسو إمامي إن با هكا الدنيا با تتسعب باب معرفة الإمام والرد إليه باب فرض طاعة الأئمة باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه باب أن الأئمة هم الهداة باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى باب أن الأئمة نور الله عز وجل باب أن الأئمة هم أركان الأرض باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته باب أن الأئمة ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكر الله عز وجل في كتابه إن الله يسي وعلامات سورة النحل تو علامات إن أئمة أهل البيت أكيد باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة دي إنك أنت الآيات القرآن تو أئمة أكيد babu ma faradallahu azza wa jalla wa rasuluhu min al-kawn ma al-a'imma babu anna ahla adh-dhikri alladhina amara Allahu al-khalqa bi su'alihim hum al-a'imma fas'alu ahla adh-dhikri to a'imma ake nufi to kaga yanzu ina zaka je ka samu su rami babu anna man wasafahu Allah ta'ala fi kitabihi bil ilmi duk wanda kaji an ce yana da ilmi a qur'ani aka ce mai ilmi to ana nufin al'a'imma babu anna ar-rasikhina fil ilmi humul a'imma wannan fa da nake gaya mu topic ne a karkashin sa akwai hadisai wani ɗari wani hamsin kowanne ɗaya da na faɗa nan babi in an ce babi akun san babi ne chapter yawwa chapter yawwa to sai ce babu annal a'immata qad utul ilma wa uthbita fi sudurihim sune wanda yake utul ilma babu fi anna man istafahu Allah min ibadihi wa awrafahum kitabahu humul a'imma ba Allah ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ko sai suka ce ai a imma ake nufi shine wani malami wata ran ya tambaye su sai ce to karasa ayar faminhum zalimun li nafsihi to kawo min a cikin a'imma waye zalimun li nafsihi jahilci kenan Allah ya kyauta babun anna al-a'immata fi kitabillahi imamani imamun yad'u ila Allah wa imamun yad'u ila an-nar babun anna al-qur'ana yahdi lil imam yawwa an alquran yahdi lil imam alqur'ani dai kun san abin da Allah yake ko yawwa babun anna ni'mata allati zakaraha Allah azza wa jalla fi kitabihi al a'imma inda ka ji ni'ima a qur'ani to a'imma ake nufi babun anna al mutawassimina alladhina zakarahum Allah fi kitabihi inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin ko to su ma wannan su humul a'imma a'imma babu ardil a'mali ala an-nabi wal a'imma ga wani babu ayyukan duk da muke yi to ana nuna wa manzan Allah ana nuna wa a'imma a yanzu babun anna tariqatan lati hassa ala al-istiqamati alaiha wilayatu ali wilayatu ali shine wannan babu anna al-a'immata ma'dinul ilmi wa shajaratin nubuwati wa mukhtalafil mala'ikati babun anna al-a'immata warathatul ilmi yarithu ba'dhuhum ba'dhan al-ilm باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء duk ilimin annabawa yana gun a'imma duk da ilimin annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi yaqubu da duk ƴaƴansu duk annabawa da aka aiko to duk ilimin yana nan an cusa shi yana gun a'imma wallahi da yawa mu bar shi haka lokaci ya riga ya kure Allah ya kyauta barakallahu fiku Allah ya shirye da mu Allah ya ƙara tabbatar da mu akan shirya Allah subhanahu ta'ala muke fata ya bar mu akan tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hanyar sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu mako mai zuwa kamar da na ambata ba za mu ƙara waiwayar wannan kafin ba za mu zancen sauran sai kuma mu gama da zancen shi'a da shubuhohin su akan sunna da irin hadisan da suke kafa hujja da su akan aqidun su la'alla wannan gefen za mu tattauna sai kuma mu shiga wata firkar daban mun gama da harkar shi'a insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace barakallahu fikum muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to wannan tambayar ta fiqhu ce ko ne yana cewa malam wani lokaci akan bisa kuskure ko gyaran hanya a tona kabarin wani musulmi wasu ana samun su kamar yadda aka binne su shin haka yana nuni da cewa wannan gawar tana cikin rahamar Allah ana sa ran haka yana daga cikin abin da malamai suka ambata na karamar waliyai ta daga cikin karamar waliyai wannan tana ciki baban jabir ibn abdullah shi abdullah bin haram sunansa kenan an je tono ana tonon gwalolo aka samu jikinsa yadda aka binne shi haka aka same shi la'alla abin da ya jawo mai wannan tambaya tambaya maganar zuwan mahadinsu na shi'a cewa zai je madina a fito da abubakar da umar dan yuyar da suke ko kila shi ya kawo masa wannan wannan kuma kaga ai yana nuna in hakan ta faru duk da ba faruwa za ta yi ba in haka aka samu abubakar umar alama ce ta me ta walittakarsu cewa mutanen kirki ne su gaskiya ne dai wannan yana daga cikin karamar waliyai da Allah ya kan yi amma kuma kada ka samu ko wani malami da aka san shi sananne kabarinsa an biyo ta kai an sani sai ku ganshi ba haka ba sai a ce ba waliyi ba ne ai karamar iri iri ce yau kamar maganar mutuwa da kalmar shahada ne mutum ya mutu ya zama akhiru kalamihi la ilaha illallah yana da kyau mutum ya rika addu'a Allah ya bashi wannan damar to amma idan aka zo mutum lokacin da zai rasu sai ba a ji yayi ba to kuma kar a yi masa mummunan fata ba ana nufin lalle ne dole mutum baya zama mutumin kirki sai ya faɗa ɗin ba akwai wanda tana nan a zuciyarsa ko bai faɗa ba yana cikin mumini da haka kar a yi wa mutum shi yasa dama wasu malaman ai suke cewa ba lalle ko ana gudun a ce mutum ka ce kaza duk da wasu malaman sun ce wannan ba komai in an umarce shi faɗa ɗin ba laifi ba ne saboda ana tsoron wanda suka hana din cewa suke suna tsoron kada shaidan ya shiga bakinsa ya ce an kidin an bai wannan ka san kuma yanzu misali kuna kan mamaci ku ce masa ka ce la ilaha illa sai ce an ki faɗa kuma sai ya mutu ka san aka yada a gari kuma sai mutane su dauka aiki kenan wani ba shi da rabu to wannan duka ba alama bace ta wani abu a daina daukar abun akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mutu da imani barakallahu fikum